إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to yau muna daren asabar daren sha tara ga watan rabi'un al'akhir jira 1447 wanda ya yi muwafaka da goma ga watan goma shekara 2025 miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam kamar yadda muka saba kowane sati daidai wannan lokaci mai albarka a wannan bagire muna gabatar da karatun wannan littafi mai albarka mai suna ihya sunna wa ikhmadul bid'a wallafar babban malami shekul islam a Uthman ibn muhammad fauduye rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasinmu na shida idan ba a manta ba har yau muna cikin muƙaddima ta malam inda malam yake wasu jawabai da suke ɗauke da saƙo na bayanin manufarsa na rubuta wannan littafi a wancan zamani a da kuma wasu abubuwa da wasu za su iya fahimta ba daidai ba da shi yasa za mu ga malam ya yi mukaddima wadda take mai tsayi yana kawo mana zantuka na maluma wanda mukaddimar ta kunshi bayyana manufarsa cewa ba wai ya rubuta wannan littafi da ya sa mai suna rayar da sunna da kuma bici bid'a don ya tona asirin su 'yan bid'a ba da sauran masu sabon Allah wannan ba ita ce manufarsa ba har yayi bayani ya ce duk da niyya takan iya samu matsala ko da farko ta zamo kyakkyawa to wasu abubuwa na iya bujiro mata ya ce to amma dai shi iya abin da ya sani na manufarsa kenan to shine sai ya shiga bayani akan abin da ya shafi wato yada asirin mutane waɗanda suke musulmai da kuma bayyana abubuwan su na kusakurai na abubuwan da basu riga sun fito fili sun bayyana ga al'umma ba to kusan shine dalilin da ya saye wannan magana mai tsayi wanda a ƙarshe a zuwa inda muka kwana sai ke bayani kan abubuwan da ma za ka iya tunkaran mutum idan ya yi ba daidai ba ka yi masa inkari cewa inkarin nan kashi biyu ne akwai inkarul harami akwai inkarul irshadi wa nasiha akwai abin da mutum zai yi za ka yi masa musu kuma ka kausasa a kai to sai ya faɗa cewa abu ne wanda aka yi ijima'i a kansa to wanda dai bayani ya gabata cewa maganar akwai abin dubawa a kanta ba dole kowace irin matsala sai an yi ijima'i a kanta sannan za a yi inkari na haram ba ma'ana na tsanantawa e, matsala ko da an samu saɓani inda akwai nassi a kanta to duk wanda ya saba ma nassi za ka yi masa inkari wannan shine abin da yake daidai to kuma sai ya shiga bayanin matsaloli waɗanda ba a yi musu ba a yi wa masu su inkari shine abin da ake kira da masailu al-istihadiyya to shi ma mun yi bayani me ake nufi da su cewa abin da yake daidai shine mas'alolin da ba nassi malamai suka tattauna a kai wani ya faɗi fahimtarsa wancan ma ya faɗi fahimtarsa to a irin nan ba ka yi wa wani inkari don ya ɗauki fahimtar da kai baka ɗauke ta ba tunda al'asulu da ma fil mas'ala babu nassi a kanta tunda yana cikin dalilan da ke sama a yi saɓani wa adamun nassi ladal fuhuli shine idan aka samu nassi a gun malamai to sai kaga an samu saɓani na fahimta daban-daban to wannan shine a takaice cikin abin da muka karanta za mu tashi ko kuma za mu tashi gaban da malin yake magana wato bayan karkare kawo maganganun malamai wanda ya kawo maganar abdulaziz a littafinsa addurarul multaƙaƙa minal masailil muhtalaƙa to malam ya ce ƙultu a shafi na bakwai kenan malam ya ce sai na faɗa malam zai ɗanyi ta a ƙibi ƙadin aƙadal ijima'u malam ya ce ijima'in malamai ya ƙullu ala anna ara almujtahidina cewa fahimtocin malamai mujtahidai waɗanda suka kai matakin su yi ijtihadi wanda mun sha bayani a kai to ra'ayoyinsu kullaha gaba ɗayan ra'ayoyin nasu masalikun ababen shiga ne eh ma'ana kowa zai shiga ya ɗau abin da yake iya ɗauka ba tare da an zarge shi ko an masa wato suka ba eh tunda malaman ana kyautata musu zato tsakaninsu da Allah suka faɗa abin da suka faɗa wanda ya shafi addini to masalik jam'u maslakin shine mashiga shine almadakhal mashiga wato waɗannan malamai da kaji ana cewa almustahiduna kamar su al'imamu abu hanifa al'imamu malik al'imamu shafi'i al'imamu ahmad to dukkanin fahimtocinsu masalik ne eh kowanne daga cikinsu idan ya kawo wani abu na fahimtarsa za ka iya ɗauka eh wala Allah wannan zai ɗauta abu al'imamu abu hanifa eh wannan zai iya ɗaukata al'imamu malik wannan zai iya ɗaukata al'imamu shafi'i wannan zai iya ɗaukata al'imamu ahmad kamar yadda duniya take tafiya a yanzu wasu wani yankin in ka je za ka gaba almalikiya ake yi ba wasu na shafi'iyya wasu suna alhambaliya wasu kuma suna ainihin wato alhanafiya kamar can yankin indiya da pakistan to za ka ga indiya abin nan alhanafiya suka fi yawan yi in ka je yankin saudiya da sauransu za ka ga suna alhanabila shine alhambaliya ɗin in ka je yankin su sham da su iraki to za ka ga su kuma suna shafi'iyya to haka nan kuma yankin magarib irin su masar su maroko algeria har ka kawo ainihin wa'annan ƙasashe namu to duka za ka ga kuma mafi yawa ana almalikiya ne to shine mala yake ishara zuwa gare shi to an yi ijima'i akan haka sau da haka yanzu ba za ka zo ka ce a kowa dole sai ya dawo kan malikiya ba da hita batun sauran malaman ba za ka faɗi haka ba saboda fahimta ce kuma dukansu ana kyautata musu zato babu wanda ya gina abin da ya gina akan son zuciya malamai ne wanda duniya ta ba su shaida da tsoron allah kuma sun kai mataki na su yi ijtihadi abin da ake kira da al-mujtahidul mutlaq eh wanda shine gayan malanta da mutum ya kai wannan martaba to shikenan inda addini ne ya riga ya kai koli to duk sanda aka ce wani mujtahidun ne mutlaqi to ire-iren su ake kawowa su al-imam malik din sai ce masalikun ilal janna wato ababen shiga ne zuwa aljanna wato kai ka ce wasu jirage ne da kowa zai zo ya shiga domin su sada shi zuwa ga aljanna saboda an yi bincike an tabbatar da cewa a kan shirya suke wa turukun kuma fahimtocin nan nasu hanyoyi ne ilal khairati zuwa alkhairai duk wanda ya bi su ba za a siffanta shi da bata ba tushesa za ka ga duk mutumin da zai bi tafarki al'imamu malik mazhabarsa to ba zai yi ka gan shi akan wata bidi'a ba saboda shi baya bidi'a ba dan bidi'a ba ne kuma a mazhabarsa akwai kausasawa da tsanantawa akan mabiya bidi'a to ya za a ce kuma kana malikiya kana bidi'a wannan ba zai yi ba to duk sanda kaga wani yana da'awan shi malikiyun ne fil mazhab amma kuma yana kan wasu abubuwa ko na bid'o'i ko na shirka to ƙarya yake yi ba malikiya yake bi ba saboda a malikiya waɗannan abubuwa an hana su malamai sun yi rubuce-rubuce a kansu kawai dai ya fake ne ga malikiya saboda ya biya wata bukata ta shi to kaga da awon mutum ba za ta barrara abin da yake akai ba don mutum ya ce shi malikiya ne to ba dole sai an gan shi sau da kafa yana bin al'imamu malik ɗin an gane aƙidatan wasulukan wa mu'amalatan yau ya zama aƙidarsa irin ta al'imamu malik ce haka sulukinsa abubuwa na ibada da sauransu duka al'imamu malik ne abubuwa na mu'amala kasuwanci saye da sayarwa aure da sauransu da zamantakewa sai ce faman salaka min haƙariƙan duk wanda ya shiga wata hanya daga cikin hanyoyin nan nasu ya ce shi zai yi wata mazahaba daga cikin mazahabobin nan to wasalahu wannan hanyar da ya shiga za ta sada shi ila ma wasalu ilaihi haƙƙan to za ta kai shi inda ta kai waɗancan malamai na alkhairi sau dukkaninsu ana kyautata musu zato suna aljanna to kai ma in ka bi su bi na ilimi ba bi na da'awa ba ko na son zuciya to inda sun ka kai kai ma za ka kai can shi ne alijanna dukkansu ana kyautata musu suna alijanna to kai ma in ka tsaya kayan malikiyar da gaske ta ilimi ba ta jahilci ba a gane to insha Allah ta'ala kai ma za ka kai inda suka kai za ka yi tarayya da su saboda almar'u ma'aman ahabba in ji manzon Allah eh da kana son su ka bi abin da suke akai su kuma duniya ce ta gamsu cewa akan shari'a suke kamar yadda a littafinsa na tauƙiful umma ya yi wannan bayani cewa malamai sun yi ijima'i kan cewa waɗannan malamai suna kan shari'a al'imamu abu hanifa al'imamu malik al'imamu shafi'i al'imamu ahmad dukkaninsu a kan shari'a suke ba wanda ke kan bidi'a ba wanda ke kan son zuciya ba wanda ke kan shirka to ya za a ce kuma in ka bi tafarkin da suka bi eh kuma a ce ka lalace kuma in ka bi su din ba wai su din ka bi ba saboda su ma addinin ba nasu bane a'a ana nufin ka bi usul nasu kowannensu yana da usul da ya kafa mazhabarsa kuma usul ɗin ya ciro su ne daga alkur'ani da hadisai shi yasa mun ka ce malikiya ta ilimi ba ta jahilci ba ina batar an gane to shine za ka sadu zuwa ga abin da suka sadu da shi haƙƙan da gaske wa mana adala anhu wanda kuma ya karkace akan abin da suke a kai shine adala ai karkacewa to ƙila lahu za a ce da shi ranar tashin kiyama su hukan to daga ko ya taso ya ce shi dama malikiya ya biga maliku can ya gani sai a ce su hukan sai a kora shi a to ina kai ina maliku da'awa kai da baki cewa kai kana bin al'imamu malik ai kana bin salafu salih magabata da baki amma a aikace ta fuskar aƙida ta fuskar ibada ta fuskar mu'amala kuma baka bi su ba to shi yasa ranar tashin kiyama ko kusa da su ma ba za ka yi ba kamar yadda ɗan bid'a da mushriki ko da yana da'awan shi masoyin manzon Allah ne ya bi manzon Allah a duniya to ba za a bar shi ya kusanci manzon Allah ba wannan shekhu usmanu yana ishara zuwa ga hadisul haud hadisin koraba nabi ya ce ranar tashin kiyama al'ummata wasu za su zo su zaburo domin su je su sha korama din wadda allah ya yi masa alkawali zai ba shi to wasu na tasowa sai mala'iku su tare su sai su hana su isa ga suna cikin tsananin kishi na kishirwa sai annabi ya ce ai waɗannan al'ummata ne al'ummata ce sai bala'iku su ce ai sun canza bayan ka sun canza sun ƙirƙiro bidiyo'i sun ƙirƙiro al'adu sun ƙirƙiro abubuwa da yawa saɓanin tafarkinka sai annabi ya ce a to fasuƙan fasuƙan ya ƙara gargada su can su can to haka su ma sauran malaman na shirya inda ya kabi su ne da baki to ba kai ba su ba kai ba su to shi yasa shi addini ana yin sana a ilmance ba da ra'ayi ba ko ba da son zuciya ba waya juzu kuma yana halatta ta qaliduhum fi kulli ra'ayin su waɗancan malaman halatta ne kuma ami ya yi takalidi gare su a cikin kowane ra'ayi e shi ne ami wanda a nan hadda ɗalibai ilimi sun shiga waɗanda ba su kai mustawar da za su iya tarjihin matsaloli ba in matsala na da saɓani to ƙwarinsu bai kai su iya tarjihi su gano wannan magana tafi inganci ko wannan magana ke da inganci wannan ba ta da inganci ba to su ma za su zama mukalladai a wannan lokaci yau amma malami wanda shi yana da kayan aiki da zai iya tattara maganganun malamai ya yi su a natse ya iya gano magana ta dace da nassi da wadda ta saba ma nassi to shi ba a ɗora mai ya yi takalidi ba shi in matsala ta zo zai je ya bincike ne in ya tattara ya tattara ya ga abin da ya fi inganci sai ya riko a kai amma wanda bai iyawa to shi abin da suka faɗa sai ya rike ko da bai san dalilin su ba shi ake kira da taƙalili al'akhzu bi ƙaulil gairi biduni ma'arifati dalili shine ka riƙi maganar malami mujtahidi wanda an sallama malami ne ya faɗi magana a sashin addini kuma ka riƙa ka yi aiki da ita ba tare da ka san mi an madogararsa ba to shi ake kira da taƙalidanci to wannan duk wanda bai kai mustawar da zai iya shiga matsaloli na malamai da nusus ba ya yi tarjihi to wajibi ne ya yi taƙalidi wajibi ne saboda in yace ba zai yi taƙalidi ba to ɓanna zai yi zai son zuciya ne in ya ce a ni magana wane na ɗauka yana iya yiwa ba rajiha ba ce marjuhiya ce to kuma a tafiya ta addini in ga ƙauli rajihi ga ƙauli marjuhi ba a riƙon marjuhi a bar rajihi ba a yin hakanan a ƙa'ida ta karatu a ƙa'ida ta karatu to amma wannan ana maganar waɗancan malamai amma yanzu waɗanda aka naɗa aka ce malamai ne to su maɗin ba su gama zama malamai ba ka ce ka dogara gare su ga ba ufa ƙwalibu wal matsalubu in ana maganar taƙalidi ba ana maganar malaman zamanin ka ba wanda a garinsu ma ba a gama gamsuwa da cewa su malamai ba ne a ana maganar waɗancan mujtahidai waɗanda duk duniya ta yi ittifaƙi kan cewa su malamai ne to su ake magana a yi takalidi gare su amma waɗanda su ma mafi yawancinsu ai awam ne eh awam ne saboda babu wadatattun malamai sun naɗa kansu malamai ko jahilai sun naɗa su shikenan sai aka dinga kallon su a malamai amma ba su kai mustawar da za su iya tara masailu na addini su yi tarjihi ba su fitar da rajihi su fitar da marjuhi ba ba su kai ba saboda ba ƙaramin karatu ba ne kamin ka kai wannan kujera ɗin ba ƙaramin karatu ba ne na batar an gane to saboda haka su ba a taƙalidi gare su don su ma awam ne ana magana waɗancan ko waɗanda suka zo daga baya-baya suka hau irin wannan kujera eh kamar shi a shehu rahimahullah kaga shi ana taƙalidi gare shi su a shehu abdullahi su shehu islam ibn taimiyya waɗannan dun mujtahiduna ne tun ana magana ta kalidi ire-irensu duk wanda bai kai kujerarsa ba ta kai irin tasu ba ba a ta kalidi gare shi shi ma amini ya yi fatawa a bashi amsa ya je ya ba mutane wuri haƙƙinsa kenan sama tun da ilimi ya mutu wani malami na cewa rahimallahu ilma Allah ya ji kan ilimi ilimi ya daɗe da mutuwa a ya rasu malam malantar ake da'awa ita kan da'awan malanta akwai ta amma kan ilimi babu shi saboda ma'abutansa sun wuce tun da sun wuce kuma gaga dole a ce shi ma ya mutu ba za a ce su ma ba su ma kaga akwai kenan to su ma ɗin illa ma khalafa nassal ƙur'ani su ma waɗancan malaman ba a yi daka yi ta ɗalidi a kansu ga abin da ya saba mu ƙur'ani ba sau haka al'imamu malik idan an jingina masa wata magana ko kuma bisa matsayinsa na ɗan adam tun da ba ma'asumi ba ne sai kuskure ma wani nassi to ba za a yi ta ɗalidi gare shi ba duk da waccan martabar tashi saboda nassi shi wajibi ne a shi shi kuma al'imamu malik ba dole ne ka riƙi fahimta sabo saboda ba shi kaɗai ba ne kana iya rikunta al'imamu shafi'i kana iya rikunta al'imamu abu hanifa al'imamu ahmad amma shi nassi daga allah ko manzo allah dole ne ba ka da zaɓi na fatar an gane saboda haka wannan magana da ya kawo kaga ita ce tana kan layi aw nassal hadisi ko kuma wani ra'ayi nasu ya saba ma nassin hadisi to irin nan ne zaka ji mun ce to nan mazhaba akai take amma kuma ga abin da nassi ya ce saboda haka mun aje mazhaba nan mun rike nassi to amma wane ne zai gano magana su ta saba ma nassi sai malamai ba wai game gari ba eh kawai saboda karambani da kankajeli ka ce ai imamu malik ya saba ma nasi kai to ka ma gama sanin nassin to irin waɗannan duk bulala ya kamata a dinga yi musu saboda ladabi nassi ma in ka tsare shi ya yi maka ta'arifin nassi a gun malaman usulul fiqh ba lalle bane ya iya ai maliku ya saba ma nassi ha ba mala to malamai ne ba ba kai ami ba kuma ba malaminka ba wanda kai kake ganin malami ne eh amma in ya je wajen malamai kuma jahilai ne eh wanda malamai ke ce ma jahilul ulama'i akwai alimul ulama'i malami a gun malamai shi malamai sun yadda malami ne akwai jahilul ulama'i an gane? alimul juhali in yana cikin jahilai malami ne amma in yana gaban malamai kuma jahili ne to mafi yawan malaman zamani yanzu kenan haka suke in sun je inda ba karatu ba ilimi to su malamai ne saboda akan ga sun ja aya akan ga sun ja hadisi da sauransu sai a ɗauka wannan shine ilimi to amma in sun zo gaban malamai kuma su da kansu za su ce maka su jahilai ne an gane to ba irin su ne za su hau mimbari su ce ai al'imamu malik ya saba ma nassi ba ƙarya yake bai ma san nassi ba bale har shi iya gane al'imamu malik ya saba ma nassi an gane ya karanta almuwatta ya haddace ta sharhinta nawa ya karanta tana da shuruhu sun hidari to nawa ya karanta ga almudawwana ga su al'utubiyya ga littattafai na tili-tili ya yi ihaɗan littattafan gaba ɗaya to sannan ne zai iya gano magana al'imamun malik akan kuskure take yana yiwa ba haka ba ne jingina masa aka yi in ka koma wani littafin sai a ce maka a ga yadda abin yake to sai an yi taka tsantsan ba kai tsaye za a ce ai mazhaba ta saba manasi ba ai kaza da kaza wannan duk karambani ne da rashin sanin menene ilimi awil qawaida ko kuma maganar tasu ta saba ma ka'idodi na ilimi awil ijma'a ko ta saba ma ijma'i awil qiyasa ko ta saba ma qiyasi amma aljaliya qiyasi wanda yake a fili an gane fa fahamka san wannan kamar da Allah ya ce wala taqullahu ma uffin kan iyaye eh karkace musu uffin an gane uffin shine kalma mafi kankanta mai muni wanda babu wata ƙasa da ita eh irin kamar kila a ce kawo kaza yau gobe ma a ce kawo kaza jibi a ce kawo kaza gata a ce ka ce kai kai irin dan reaction din nan to shi ake nufi da wala taqullahu ma ufi an gane to sai malamai suka ce kenan in an ji kaka ce da su uffin to ina da ka zage su ina da ka bige su to kaga alkiyasu lijali kenan duk wanda aka ce kaka ce da shi uffin ai kama an ce kakka zage shi kakka buge shi to wannan shi ake kira da alkiyasu al'aula ko alkiyasu jali sai zan abin da aka hana to wanda aka yi shiru a kan sama ya fi shi muni tufafa hambala ya ce ka fahimci wannan karatun da kyau yauwa in kan maganarsu ta saba ma waɗanga abubuwa da aka ambata to ka bar musu kayansu dama ba ma'asumai ba ne annabi shi kaɗai ne ma'asumi to amma kaga mai karatu malamai su ne za su yi bincike su gano ba mu ƙananan almajirai ba mu zo mu ce ɗaya ai maliku nan ba daidai yake ba ai mazhaba nan ba daidai ba ne ai abinda wannan duk karambani ne sai an yi karatu ake gano wannan wa iza alimta idan ka san bima qaddamna da abin da muka gabatar anna ta'arruda li hatki astarin nasi cewa bujira don a keta asiran mutane wal istigala bi uyubihim da shagaltuwa da yada aibobansu wanda da ya bayani a baya khatarun kabirun yana da hadari babba wa zambun da zunubi azimun mai girma wa anna musawwigal inkari kuma inkari ba inkara ba saboda mudafin ne wa anna mudafin ilaihi wa anna musawwigal inkari alaihim kuma abinda zai halatta a yi musu inkari shay'un asirun abu ne mai wahalar samu kai bal muta'azzirun abu ne ma mai yabuwa ya ma ya wahala a samu ba zai samu ba in dai an bi waccan ka'ida da ya ambata cewa ai sai abin da aka sai abin da aka saba mai ijma'i akan shi za a yi inkari to kaga wannan inkari yana da wahala kenan to shi yasa aka ce wannan maganar da aka kawo akwai gyara a kanta su ashaukani duk sun yi tambihi akan wannan fa'alam ka sani aidan kuma annahu la yajuzu laka baya halatta gare ka an tubgida alfasiqina min ahli la ilaha illallah min kulli wajhi to duk da an ce maka su waɗancan masu saɓon Allah an gane kai musu nasiha kai musu inkari to ba ana nufin kuma ka ƙi su ba ta kowace fuska wannan yana nufin alfiskul amali fasikancin da bai kai kafirci ko shirka ba yana nufin ashabul ma'asi musulmai ne amma masu saƙon Allah to su ana adawa da su amma ba adawa cikakka ba saɓanin kafiri ko mashiriki shi za ka ƙi shi ne ƙiyayya cikakkiya na batar an gane amma wanda yake saɓon Allah amma kuma shi musulmi ne to shi ta wata fuskan za ka ƙi shi ta wata fuskan ma za ka so shi sau da haka shi ƙiyayyarsa ba cikakka ba ce tana da naƙasu saboda abin da yake ba kafirci ba ne eh shi yasa ya ce da kai min ahali la ilaha illallah kenan kaga shi musulmi ne tunda ya yarda da la ilaha illallah yana furta ta min kulli wajahin ta kowace fuska fadlan an an tubgida salihina minhu to ya an ce ma masu sabo ma karka kisu ta kowace fuska to kaga min babu aula su ko salihai mutanen kirki nagartattu to min babu aula su karka ma kisu su asalan ma ba za a yi kiyayya da su ba eh saboda haka as-salihun su zaka so su ne soyayya cikakkiya an gane kafirai su kuma da mushrikai za ka ƙi su ne ƙiyayya cikakkiya su kuma 'yan tsaka-tsakiya ba kafirai ba ne kuma ba salihai ba ne masu sabo ashabul ma'asi za ka ƙi su ta wata fuskan za ka so su ta wata fuskan na fatar an gane to me haifar da wannan saboda makoman so ɗin da makomar ƙiyayya ɗin ba wai don zatinsu ba ne saboda abin da suke ɗauke da shi na wata sifa shi mutum a karan kansa a musulunci a zatin kansa ba a adawa da shi kuma ba a son mutum a karan kansa in ba annabi ba ne annabi shi kaɗai ne za ka so shi a karan kansa ko da a ce ba komai amma duk sauran ragowar mutane to sifar da suke ɗauke da ita ita za ta hukunta a so su soyayya cikakkiya ko a ƙi su ƙiyayya cikakkiya ko a so su a wani bangare a ƙi su wani bangare sai ce minhum daga cikinsu bal ba haka ba su waɗancan fasikai tubugiduhum ba tubugida ba ne tubugidu tubugiduhum da fiskihim za ka ƙi su saboda fasikancin da suke yi mai shan giya za ka ƙi shi saboda shan giyan da yake yi mai zina za ka sha shi saboda zinan da yake yi haka ɓarawo haka annamimi da sauransu to za ka ƙi su saboda wannan mai amma kada ƙe ya wata wuce wannan gaba ɗin an fahimta yawwa kaga wannan na nuna kenan gobe in ya tuba za ka mai kenan kana kinsa ne saboda wannan sifa ɗin amma da zai tuba ya daina ƙarya ya daina cin amana ya daina abubuwan sabo kuma za ka so shi cikakke soyayya amma kuma yanzu ba haka muke ba sai haga wasu ko sun tuba ba a yarda da su ta wannan ba daidai ba ne duk abinda mutum yake in ya riga ya tuba ya dawo salihi to cikakke soyayya za a ba shi amma mu yanzu ba haka bane sai ka ji an ce ha ina ai ni na riga na gama da shi ai shi kenan ai sai dai lahira duk wannan jahilci ne jahilci ne ai ba don zatinsa kake kinsa ko sonsa ba saboda wani abu da a tattare da shi wannan illar da a tare da shi in akwai ta ka so shi in babu ta ka ƙi shi shi ne ma'auni wato hibbuhum za ka so su li islamihim saboda musuluncinsu duk da shan giyar da suke da zinar da suke yi da sace-sace da suke yi inda su musulmi ne to za ka so su don me kaga su sifa biyu suke da ita akwai sifa ta sabon Allah akwai sifa ta musulunci to shi yasa abin ya zamo biyu za ka ƙi su saboda wancan sabon za ka so su amma wannan yana da wahala sai haga ba a mu'amalantar mutane da wannan ma'aunin sai haga wani mu'amalar da ake da shi irin mu'amalar da ake wa kafirai haka 'yan uwansa makotansa za su yi masa saboda ya yi wani laifi kaza ita wannan ba daidai ba ne la yukhrijuhum an da'irati la ilaha illallah li'anna fisqahum saboda wannan fasikancin da suke yi la yukhrijuhum baya fitar da su an da'irati la ilaha illallah daga da'irar la ilaha illallah wato wannan rumfar ta la ilaha illallah kalmar musulunci wancan laifin da suke yi bai fitar da su daga gare ta ba to kaga babu dalilin da zaka ki su kiyayya cikakkiya irin wadda ake wa kafirai babu dalili a dai so su ta wani bangaren a ki su ta wani bangaren sadda suka daina wannan abin na sabo to sai a cika musu soyayyarsu cikakkiya wadda ake wa salihan bayi da sauransu sauransu to amma sai kaga salihan bayan ma da ake wa cikakkiyar soyayya kuma su ake ki su ake ki ko don ba fatin su ɗaya ba ko don hasada ko don wani abu na daban mutanen kirki ne a wurin Allah kuma hatta a wurinsa balma kila ya fi mai adawa da shi ɗin ma nagarta amma kuma sai ka ga yana ƙinsa to wannan addini ne ai ba addini ba ne duk wanda yake salihi cikakkiyar soyayya za ka yi masa tare kake da shi ko yana nesa da kai makocinka ne ko ba makocinka ba ne ɗan uwanka ne ko ba ɗan uwanka ba ne za ka so shi saboda wannan soyayya ɗin ta addini ce ta addini ce lada ake samu a kanta قال ابن عطاء الله السكندري wani malami da ake kira ibnu ata'illahi sikandari a wanda sunansa ahmad ibnu muhammad as-sikandari shi wannan bawan allah a asalinsa mutum ne mai mai inkari ga 'yan bid'a sosai yana kwatantawa zamanin su ɗaya da shekul islam ibn taimiyya wanda mun ka gama magana saɗa su tsare kun juna ne zamani ɗaya kuma a wuri ɗaya suka rayu to daga baya sai allah ya jarabe shi ya haɗu da wani mugun malami ɗan bid'a sai ya canza mai aƙida sunan malamin nasa abul abbasil marsi wani fitaccen sufi ne dan bida a riƙaƙe yana da aƙidan nan ta komai allah da sauransu to sai shi wannan ibn ata'illahi ya haɗu da shi sai ya fesa mai wannan guba ɗin sai ya dawo gaba ɗaya yana rusa sunna yana faɗa da ahalus sunna da sauransu wannan ƙararrakin da aka yi ta tayi da ƙulla mai shekul islam ibn taimiyya sharri wurin sarakuna da mahukunta yana daga ciki akwai sadda sun haka yi ƙara ta cewa wai ya zagi annabi me ya zagin annabi ya ce wai in za ka nemi taimako ba za ka nemi taimako ga annabi ba ba za ka nemi agaji ga annabi ba sai dai ka nema ga Allah wai shine ya zagi annabi ya ce ba istigasa da manzon Allah shi wannan ibn ata'illa yana daga ciki yana daga ciki ƙarshe aka zo aka zauna shekul islam ya yi bayani sai wasu daga cikin suka ce a to ayin dai wannan magana ne ai ba zagi a ciki saboda su sun karbi maganar nan ba maganar ba tare da ma sun ji ya faɗa ba kawai ce musu dai an kai ai ibnu taymiya ya zagi annabi a to shi ai shike da ai da ma ya saba a kai shi wajen hukuma aka zo aka tara mai malami wajen ɗari da wani abu za su yi mukabala da shi shi ɗai ya yi bayani ya ce to shi ga abin da ya ce abin da ya ce ya maimaita abin da ya faɗa wanda wasu alwushatu annamimai suka juye suka mirɗe suka ce wai zagin annabi ya ce shi abin da ya ce ba a istigasa da manzon Allah ba ka cewa ya rasulallah a gazamin ina cikin talauci ina cikin yunwa ina cikin rashin lafiya ina cikin kaza ina cikin kaza ce abin da na faɗa kenan sai suka ce a to ai wannan magana ai babu komi cikinta su yan bid'a hawa wasu daga cikinsu waɗanda su su ma ji abin da ya faɗa ba almajirinsa ibnu kasir ya kawo tarihin a littafinsa albidayatu wan nihaya ya kawo labarin kissat amma daga ƙarshe duk da ta bayyana haka ɗin kuma sai da aka kai shi gidan yari sai da aka kai shi gidan yari akan wannan maganar da shi sa za ka ga abubuwan da ake ta tayi a kano duk ba sabo ba da ɗaɗɗin abu ne da ɗaɗɗin abu ne su menene mutunta annabi a wurinsu shine ka ɗauki siffar Allah ka ba annabi saboda wata aƙida da suke da ita na cewa waliyansu akwai ƙutubai cikinsu shi kuma ƙutubi a yadda suka yi bayani ne a littattafansu ko kana jin suna cewa gausi to kujeran Allah ce suka ɗauko suka ɗora masa tunda ƙutubi duk abin da Allah ke yi ba istisna'i duk abin da Allah ke yi gausi da iya yi ne a aƙidarsu a rubuce amma ba za su iya faɗa ba ba ta faɗuwa amma dai a rubuce haka abin yake to yanzu in ba su ba annabi wannan matsayin ba kaga ba za su samu ƙofar su ba waliyansu ba to shi ne bari a zo a ce duk wani yaye-yaye da wani tarkace da abin da ya dace da wanda bai tace ba sai a zo a ɗora masa saboda a samu kofar da su ma waliyan za su samu shiga to shi ne sai a ce in baka da lahiya ka kira annabi in ka je madina kabarinsa ka faɗa mai ka in kana da talauci ga mai in kana sun baɗi ma ka dawo ga ya masa zai biya maka to kai ahlus sunna in ka zo ka ce a'a ba a yan haka sai a ce ka zagi annabi ka rage ma annabi daraja to ba shine shine fikirar tasu duk lokacin da zaka ce kada a dora ma annabi matsayin Allah to su auren su ka zagi annabi amma ƙarya suke ba ahlus sunnan da zai zagi annabi ƙarya ne babu ba taba samu ba ma tun tarihin duniya ba taba samu ba
akwai lokacin da in kana so ko tuntuɗe za ka yi sai ka ce shehu to ka gani to duk sharrin su ne to ina Allah eh ina aka bar Allah to almuhimmin shi ibnu ata'illah din yana daga cikin wanda suka samu wannan jarabawa shi yasa malamai ke cewa ayi hattara da malamin bid'a eh kaga da yana da tauhidi ne da aqida ce amma sai je ya hadu da barawin imani ya sace mai imani ya dawo yana ta rubuce-rubuce yana da littattafai irin su alhikamul ata'iyya alhikamul ilahiyya da ya rubutu a kan sufanci da abubuwa yana daga cikin gulatu sufiya sosai masu guluwi kwarai da gaske ta akwai littafi nashi wala Allah ya rubuta ne kila tun yana waccan marhala ta farko da wasu littattafan za ga kuma akwai maganganu masu kyau ciki ta yana yiwa kamin ya haɗu da abul abbas marsi ne to littafin shi ne malam ya ce fil misbahi amma yadda sunan littafin yake miftahul falahi wa misbahul arwahi shi ne cikakken sunan littafin miftahu alfalahi mabuɗin nasara wa misbahu al'arwahi da kuma fitilar rayuka to shi ne malam sai iktisari sai ce al-misbah mai yiwuwa saboda sunan littafin yana da tsawo da sauransu tambihun wa iqazun mala yace ga fadakarwa da zaburarwa in an ce tambihun ko iqazun duka ne fadakarwa ake nufi a cikin wancan littafin nashi shi ibnu ata'illahi sikandari yake cewa iyyaka wa mu'adata ahli la ilaha illallah kai canka da ƙiyayya ga ma'abuta la ilaha illallah musulmi kenan ƙiyayyar da ba ta shari'a ba fa inna lahum min allahi alwilayatal amma domin su ahlu la ilaha illallah suna da soyayya a wurin Allah gamammiyar soyayya to kaga da haka ne ba za ka kisu ba dan in ka kisu za ka fada ruwa eh da yanzu da kai da Allah kuke abin nan saboda kana kin waɗanda shi Allah yana son su ya jibinci lamarinsu shi sa ka yi hattara da ƙin mutum musamman wanda yake da kusanci da Allah akwai haɗari ba akwai haɗarin gaske saboda nassin hadisi fi sahihil bukhari man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wafi riwaya faƙaɗe azantuhu bil muharaba duk wanda ya dasa tuta ta adawa da masoyina to ina shelanta masa ya shirya yaƙi tsakanina da shi wato Allah ya shiga mawaliyan nasa to wake iya gaba da gaba da Allah eh? to dama adawa jahilci na kawo ta son abin duniya son shugabanci hassada wannan su ne usul na adawa da kaga mutum na adawa wadda ba ta shari'a ba to in ka koma za ka ga daga waɗannan abubuwan da gare su ne fahim auliya'ullahi su waliyan Allah ne walau akhta'u ko da sun yi kuskure auja auja'u ko kuma suka zo bi qurabil ardi da abin da ya kai cikin ƙasa haɗaya na zunubai la yushrikuna billahi in dai ba sa shirka da Allah lalaqiyahumullahu bimithliha maghfiratan to Allah zai haɗu da su da gafaran da ya kai yawan wannan zunuban nasu kamar yadda dai inganta hadisi sai ce wa man sabatat wilayatuhu duk wanda soyayyarsa ga Allah ta tabbata harumat muharabatu to haramun ne wani musulmi ko wani bata gare ya zo ya ce wai zai yake shi duk mutumin da ka san salihi ne to kai hattara da faɗa da shi kai hattara wa man harabahu wanda kuma ya ce zai yaƙe shi faƙari haraba Allah to fa Allah ya yaka Allah ko ba zai kyale shi ba wa man haraba Allah duk wanda ya yaki Allah faqad zakara Allah haqiqa Allah ya ambaci jaza'ahu hukuncin sa fi duniya a duniya wal akhirah da kuma mi da kuma lahira me hukuncin hmm da Allah ya ambata ga al-muharibuna أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم من خلاف أو ينفوا من الأرض to ka gani tunan duniya kenan wannan ba a maje lahira ba wa kullu man lam yutli'ika Allah ala adawatihi lillahi duk wanda Allah bai leƙar da kai akan adawa da shi ba fala tattakhizhu aduwan to kai ka rike shi maki ma'ana duk mutumin da babu wani dalili daga cikin abin da aka ambata a baya da ke sa a ƙi mutum shine ko dai kafirci ko shirka ko saɓon Allah waɗannan abubuwa suke sa a ƙi mutum to in ba ko ɗaya karka kuskura ka yi adawa da mutum don babu dalilin adawa to don Allah ya bashi kaza kai bai baka ba sai kai adawa da shi Allah ya ba shi ilimi wanda ya fi naka Allah ya ba shi dukiya wadda ta fi taka Allah ya ba shi mukami wadda ta fi taka sai ka ce kai adawa da shi to kai hattara akwai matsala fa aqallu ahwalika in kuma ka ƙi ka ce kai adawa da shi to mafi ƙarancin hali daga cikin halullukanka iza jahiltahu in ma ka jahilci al'amarinsa an tumhila amrahu ka jinkirta al'amarinsa mana mafi ƙaranci in ka ga mutum an gane allah bai nuna maka shi shirere ba ne ko mutumin banza to anan karka yanke hukunci sai ka yi tawakufi ko yauwa tunda ya zama masturi a wurinka majhuli wanda baka san shi mutumin kirki ba ne ko mutumin banza shi ne wanda ba ambata ba ko to shi ba za ka yi hukunci a kansa ba sai ka ja baki ka yi shi ba yabo ba fallasa eh, har sai san da wani abin ya bayyana gare ka ko na salaha nagarta ko kuma akasin haka eh sai ce fa'iza ta haƙaƙta amma lokacin da ka samu ya ƙeni annahu a duwun lillah mutumin nan a shi maƙin Allah ne da mai bayyana gare ka daga ba sai bayyana gare ka a shewa ne maƙin Allah ne arne ne mushiriki ne an gane? wa huwa kaunuhu mushirikan shi ne ya kasance mushiriki to fatabarra minhu to anan sai ka barranta da shi sai ka barranta da shi don ba wata alaka ta soyayya ta ƙauna tsakanin musulmi da mushriki ko kafiri babu kama fa'ala ibrahimul khalilu alaihi salatu wassalam fi haƙƙi abihi azara fi haƙƙi abihi azara kamar yadda annabi ibrahim masoyin allah salatin Allah da aminci su tabbata gare shi ya aikata ga haƙƙin mahaifinsa azara nan shi ma 'yan biri'a sun ga cewa ba a cewa azara azara ba sunan mahaifinsa ba tarahu ake cewa wai shi ne sunan mahaifinsa to kaga shi a shehu a shehu usmanu ya kawo hatta shi wannan to shi yasa yana yiwa maganganun nasu suna cikin maganganunsa na farko ƙala ta'ala Allah ya ce falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra minhu lokacin da ya bayyana ga annabi ibrahim cewa mahaifin nan nasa kafiri ne tabarra minhu sai barranta da shi ga iyaka alaka tsakanin ɗa da mahaifi saboda abin ana yi ne don Allah inta bayani ya ƙari wafi takhalisul ihwan talhisul ihwan ne wancan da muka yi a baya to sun samu kuskure ne ko kuma daidai ne ne وفي تخليص الإخوان يازو أتكلم للتاب تخليص الإخوان بعد حكاية كلام ابن عطاء الله bayan ya kawo waccan magana ta ibnu ata'illah haza wannan da muka ga magana a kansa sai ce wa fihi kifayatun cikin abin da ya faɗa akwai wadatarwa liman khassahu Allah bil afiya ga wanda Allah ya keɓance shi da lafiya li'anna man wajada domin duk wanda ya samu marrafa anhu wanda zai ɗauke masa takalifa adawati musulmin wato nauyin adawa da wani musulmi faƙad rabiha haƙiƙa ya rabauta ribhan jayyidan riba mai kyau mana duk wanda Allah ya raba shi da adawa da wani musulmi wannan ba ƙaramin nasara ya samu ba da abu ne mai wahala a ce duk musulmi kakaf ba wanda kake adawa da shi adawa da ba ta shari'a ba abu ne mai wahala ko? ba ba haka ba yana da matukar waya to shi ne ce duk wanda Allah ya ɗauke masa wannan takalifin don ɗawainiyata mai nauyi to ya rabauta in dai mutanen kirki baka adawa da su cikin zuciyarka babu komai tattare da su to sai ce man da aliman laƙi Allah saliman ƙaunar wahidan duk wanda ya taƙalidi ga malami to zai haɗu da Allah yana kuɓutacce eh wato ya ya rufe magana sada abin da shi a shehu usmanu ya fara faɗa a farkon karatu man kalla da aliman laƙi Allah saliman ƙaunan wahidan to wannan magana da yawa fuka ha'u suna yawan kawo ta to amma malamai suka ce tana da taƙayidi ba mutsulaka ba ce na farko a shi dai malamin nan dole ya zamo cikin mujtahidai waɗancan da aka ambata ba kowane malami ake magana ba an gane ana magana ne irin su al'imamu malik su al'imamu abu hanifa da sauransu ba wai kowane malami ba na biyu kuma kan matsalar da zancen nasu bai saba manassi ba na alkur'ani ko sunna ko ƙa'idodi na ilimi ko ijima'i ko ƙiyasi sahihi to dole a yi wannan ƙaidin sannan kuma ana magana ne ga wanda ba malami ba shi mai taƙalidin ko dai ya zamo jahili ne ko ami ko ɗalibin ilimi wanda ƙafafu ne ba su gama tabbatuwa a karatu ba bai da jarin da zai iya tantance maganganu ya tankaɗe ya rarake littattafan ma bai da su bai san su ba wani hudun littattafan su ba su kai ɗari ba ba wai kuma malami ne a littafi ɗari ha ba ba ta littafi ɗari ba a ba sa ga cikin masu littafi ne a baka ci to littattafai ma ɗari bai da ko malami ne shi ke koma gefe ya ce wai maliku ya yi kuskure don allah wannan ba cin mutunci ga ilimi eh to ka gani to kaga dole a gyara gaskiya kwai kurakurai so da haka a tashi a yi karatu a ji tsoron Allah eh ka san kuma ba yi komai ba babu wa abin da ka yi ba babu abin da an kai magana ta gaskiya matun da an kama hanya ga wanda ya kama to ana fatan a yi wani abu eh a tashi tsaye a yi karatu a jajirce kuma a sai littattafai wajibi ne ɗalibin ilimi ya sai littafi dole ne don da shi ake karatu to da ka littafi ɗari ko cikin layin ma waɗanda suka fara sayan littattafai malamai ba sa saka ba su saka don ko fanni ɗaya cikin fununi na ilimomi ma to ɗaya cikin ɗari ma baka saya ba kila a ce a ɓangaren fiƙihu kana da littafi ɗari to ko ɗaya cikin ɗari na abin da ake son ka saya baka saya ba amma haka sai a ce ai maliku ya yi ba daidai ba ai abuwa ni ba ya yi kaza ai kaza kaza ai shehu usman kai jahili kana jayayya da malamai bayan an ce a baya ka rufa maka ka asiri to wannan magana tana da taƙayyidi shi yasa sayyidi abdullah ash-shaqiqi da littafin maraqis su'ud to yayi wannan bayani ya ce faƙaulu man ƙalla da aliman laƙi allaha saliman fagairu mutulaki wannan magana da ake faɗa cewa duk wanda ya dogara ga malami ya kubuta to ba a kan idilaki take ba tana da baibiya ba kowane malami ake magana ba sannan ba kowa ake nufin ya yi taƙalidi ba sannan ba kowace matsala ake taƙalidi gare ta ba to shine taƙalidin wasu suna cewa magana ce ta al'imamu ahmad ibn hanbal amma dai ba ta tabbata ba babu wani isnadi da ya tabbata cewa wannan magana ta sace amma da yawa malaman fiƙihu suna yawan kawo ta musamman alhanafiya in kana karanta littattafansu irin su raddul muhtar na albuhuti ko yana yawan kawo maganar intaha maganarsa ta ƙare fa in kulta in ka ce fa ma misalu bugudil fasiqina li fisqihim wa hubbihim li islamihim lokaci yayi ko ko akwai saura to fa in kulta ash-shaykh usman yace in ka ce fa ma misalu menene misalin bugudil fasiqina kin fasikai li fisqihim don fasikancin su wanda aka faɗa a farkon karatu wa hubbihim da kuma son su li islamihim saboda musuluncinsu ƙultu a sheku usman ya ce to zan ce da kai matsalar gazaliyu al'imamul gazali ya ba da misali a littafinsa ihya'u ulumiddini shi ya ba da misalin shi ne fil ihya'i zalika fil ihya'i fil ihya'i bi mallahu zaujatun hasana'u ga wanda yake da mata kyakkyawa amma fajiratun kuma fajira ba ta da kirki amma kuma ga kyau Allah sura mai kyau Allah ya bata eh eh amma amma fajira ce ba eh to kaga akwai matsala ko to fa innahu yuhibbuha min wajhin zaka samu yana son ta saboda wannan kyanwala Allah da Allah ya bata ko wani abu da yake ganin ya gamsar da shi dangane da ita wayu bugidu hamin wajihin kuma yana kinta ta wata fuskan shine ta bangaren wancan fajircin nata to irin su ne an ka ce ka rabu da ita ce ai ba zan iya ba ga fajirci kan zai gaya ma ba ta da kirki kaza amma kuma haka zai ta haƙuri yana son ta wani ɓangare yana ƙinta ta wani ɓangare to irin wannan ake son ka yi wa sahibul ma'asi kaga wannan fajircin ba zai hana yawwa ya so ta ba da ɗanyi mata ma wasu hidindimu ko eh kayan sallah da abubuwa da sutura da sauransu ko duk ba zai hana ya ba eh to haka shi ba sahibul ma'asi ka gani kaga an samu misali mai kyau ko ba haka ba kuma ba zai dinga zuwa mazauna mazauna yana ba da labari ko zai yi sai dai in mahaukaci ne to haka shi ba dan uwanka musulmi dan yana sabon Allah karka dinga yawo mazauna mazauna kana bata shi ai kaza yake ai kaza yake ai kaza kamar yadda ba za ka iya yi wa matarka ba fajircin da ta kai ma ba za ka dinga yawo kana gaya wa al'umma ba sai dai kila wasu ɗaiɗaiku waɗanda kake kallo a matsayin aminai ko ta rana an samu munasaba sai ka dinga labarin irin jafa'in da ta kai ma da cin mutunci da rashin biyayya da sauransu ko ba haka ba ko sai ce to wani ai ta haƙuri ai addu'a jarrabawa ce jarrabawa ce kuma wannan tun tarihin magabata ana samun irin waɗannan matsaloli za su haɗu da mata marasa kirki waƙala abul hassan shazali malam abul hassan shazali ya faɗa sunansa aliyu abul hassan shazali wadda su mutum biyu ne akwai almai iziya akwai wannan wanda mun yi bayani a karatun iziya ko? to shi wannan ba mai iziya ba ne ya gabaci mai iziya da ya rayu tun wajen karni na shida zuwa na bakwai wajen hijira 650 da wani abu shi kuma mai iziya kaga ya rayu tun karni ma na a karni na takwas kaga akwai tazara tsakaninsu mai tsayi to wancan na farkon shine mala ya kawo ana yace akramil mu'minina ka girmama mu'minai walau kanu usatan koda sun kasance masu sabon Allah muznibina masu zunubi wa aqim alaihil hududa in kuma kai shugaba ne in sun yi ba daidai ba ka tsira musu haddodi don alkali ya hukunta barawo ko mazinaci da sauransu to ba wai dan bai so ne na a saboda hukuncin shari'a ne kuma wannan so ba zai hana a hukunta mai laifi ba in mutum ya yi laifi don kana son shi to kada son ya hana kuma a yi masa hukunci a za a hukunta shi inda Allah ya faɗi hukuncin da za a yi masa sai cewa hajjurhum kuma su masu sabo ka ƙaurace musu rahmatallahum domin tausayi gare su bana idan mutum na sabo to malamai suka ce in aka fahimci ƙaurace masa zai zama masa wa'azi ya gyara Eh, to a ɗan ƙaurace masa Eh, in ya yi sallama a kyale shi sai a juya illa lura ta same shi ko ya gayyaci mutane ka aji amma wannan ba in zai haifar da fa'ida ya gano cewa to saboda shan giya da nake yi ko sata kaza shi yasa ake min haka to na bari in kuma yin haka malamai suka ce sai dai ɗin- ya ƙara ɗingiza shi cikin sabon Allah to kar a yi kar a ƙaurace masa don ƙauracewa ba ta da amfani eh a dai ci gaba da kusantar sa ne masa nasiha da sauransu la tu'azziz alaihim mala ya ce kuma su masu sabo kada ka nuna girma a kansu kada ka nuna ai su tunda suna sabon Allah ai ba kowa bane kaza ai kaskantattu ne kaza da sauransu ka ne musu izgili kana nuna musu izza da buwaya kar kai haka wa qala ahmadu zarruqu malam ahmad zarruqu ya faɗa wanda shi ma yana daga cikin waɗanda a shehu usmanu yake yawan kawo maganganunsa a littattafansa Eh, wanda shi ma yana da tasawuf duk da shi tasawuf ɗinsa bai yi guluwi sosai kamar na wa'yancan ba Eh, yana da irin su umdatu ah, umdatul muridi sadiq da ya rubutu a kan tasawuf akwai ƙawa'idu tasawuf da ya rubuta yana da littattafai da yawa wal maqasudu abin nufi min qawli abul hasan shazili daga maganar abul hasan shazili din can da aka ambata ita ce shi ahmad zarruqu ra'un din nan shadda gare ta zarruqu to ita zai mata sharhi yace anna kullu man zahara bin nisbati li janibillahi ta'ala kamilan duk wanda ya bayyana cewa shi kammalalle ne tsakaninsa da Allah wato a mu'amalarsa da mahaliccinsa kamili ne kana au naqisan ko ya bayyana mu'amalarsa da Allah naqisi ne sadiqan ko ya kasance mai gaskiya au kaziban ko ya kasance mai ƙarya to ta'ayyana ta'zimuhu wa ihtiramuhu to wannan ya wajaba a girmama shi a mutunta shi eh mana duk mutumin da tsakaninsa da Allah an gane to ya gyara gwargwado yana bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala to ko da yana ɗan da wani naƙasu to wannan naƙasun ba zai hana a mutunta shi ba za a mutunta shi tun da ai ba ma'asumi ba ne ba zai yi kawai mutum ko da malami ne na addini a ce a gan shi ɗari bisa ɗari ba ai ba zai yi kuskure ba ai ba zai yi kaza ba tun da ba ma'asumi ba ne amma dai tun da daidai ɗin shi ya fi yawa to a mutunta shi a kimanta shi wannan wajibi ne wa wajaba tauqiruhu ya zama wajibi a girmama shi wa ikramuhu a karrama shi ala qadari halihi gwargwadon halinsa wato ma'aunin shi ne gwargwadon bin Allah gabawa gwargwadon yadda zaka mutunta shi wanda alaƙarsa da Allah alaƙa ce mai kyau sosai an gane tana da ƙarfi sosai tana da yawa to girmamawar za ta yi yawa wanda kuma alaƙarsa kaɗan ne daga Allah Eh, yana bin Allah amma ba can can can haka dai ba abin da ya ƙarfi ba sosai shi ba za a mutunta shi kaɗan Eh, gwargwadon wannan girmama ubangiji da yake yi Eh, ba za a hananta masa mutuntawa ba Eh, to shi girmamawa ba wai ma'auninta sai mutum ya zamo ɗari bisa ɗari ba wai sannan za a girmama shi a ko da yana laifi tunda tsakaninsa da Allah akwai wuraren da ya ɗan gyara to a mutunta shi don wannan a kimanta shi a darajanta shi kar a wulakanta shi can da ya ɗan yi ba daidai ba in ganganci ne sai a ƙi shi in kuma kuskure ne to sai a nabbahar da shi to shine wa ikramuhu ala qadari halihi min gairi ihtiqarin ba tare da an wulakanta shi ba wala ihmalin ba tare da an yi kwandemin din shi ba malai ce amma nan ana magana girmamawa walakti da'a illa bi man saha ilmuhu wa wara'uhu wa nufuzu basiratihi to amma ba a koyi in za ka yi koyi da malami shi ahmadu zaruku ya ce ba a koyi da malami sai wanda iliminsa ya inganta ya za a gane ilimin shi ya inganta hmm? na'am wanda malamai suna da mai suka ce wani katadina fil mutafi'ina bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya kata daidai ko wani katadina Eh. to duk wanda iliminsa ya inganta to shi ake koyi da shi ma'ana wanda ya tabbata yana da ilimin an gane Eh, wanda da masoyi da maki kowa dai zai ce eh, akwai karatu duniya kuma ta shaida Eh, amma fa waɗanda suka san karatu Eh, saboda shi jahili bai isa ya hukunci wa malami ba ya ce malami na da ilimi ko malami ya san kaza ko bai san kaza ba Eh, saboda a ka'ida kansa ma bai san kansa ba kamar yadda limamu zahabi yake faɗa Eh, to saboda haka in ya tabbata yana da ilimi ya inganta wa wara'u kuma yana da wara'u kaucewa shubuha ma'ana duk wani abu wanda ba daidai ba za ka ga yana taka tsantsan allah allah yake kai ya fada cikin kuskure to alwara'u kenan Eh, taka tsantsan yake abinda ma ya halatta za ka ga ya jaye jiki don ka halat ɗin ya ja masa ya fada cikin haram Eh, to su ne malamai Eh, amma ka zama ɗan duniya kuma ka ce a ce ma- malami gobancin ma ba karatu da akwai karatun ma da ɗan dama-dama to ba ilimin ba wara'u ba tsoron Allah duniya kawai kake nema abinci kawai kake nema da shahura da sauransu Eh, to waɗannan duk ba ababen koyi ba ne ba a koyi da maganganunsu ba a koyi da ayyukansu komai nasu ba a koyi da shi saboda ba su da tsoron Allah an fahimta wa nufuzu basiratihi da wanda kuma yana da kaihin kwakwalwa eh shine yana da saurin gane abu an gane yawa da an faɗi abu da ka fara abu nan take zai gane kwakwalwarsa tana ja sosai tana da ƙarfi kamar kibiya take eh da ya ga magana nan take zai gane to wannan shi ake koyi da shi a malanta to me yasa aka faɗi haka saboda wannan ba zai ci amanarka ba saboda akwai tsoron Allah tare da shi halatin ma da dama ya nisance su don kai ya fada cikin haram to ina batun ya baka gurguwar fahimta don karka ji haushi eh ko don kana bashi kuɗi kaka daina da ko don da haka gwargwaron fatawar da zaka ba za su baka gwargwaron abin da za ka ɗiba ka ba su daga aljihunka su shi ne ma'auni in kana ba su ko suna roƙonka to ba za su yadda ko fatawa kai ko karantarwa kake ka faɗi wani abu wanda zai ɓata musu rai ba saboda kaka daina to waɗannan duk ba ababen koyi ba ne a ƙa'ida ma ko sauraron su ba a yi to amma yanzu su ne malamai eh waɗanda an malamai masu wara'u na Allah sai ka gaba a damu da su ba yan duniya su an kaita da su tunda su ma su ma awam ɗin yan duniya da duk yan iska ne mafi yawa shine eh mafi yawa yan iska ne tunda in sun koma gefe zagin waɗancan su kai amma kuma gobe sai ka gansu tare to wannan ai iskanci ne da munafunci eh ai ka'ida duk wanda kai mu duk wanda mun kai kwandemin din shi to ba zai yi ka gamma da shi gobe ba wannan shine ka'ida shine tafarkin malaman hadisi duk wanda aka wa haka to shi kenan Mm, da an yi kansilin aka ce wane da'ifun wane kazzabun wane muttahamun bil kazibi wane kaza kaza kaza kaza to duk sanda zaka ga an kawo shi to suka ne to a ji tsoron Allah a gyara a kusanci malamai na Allah masu tsoron Allah masu karatu an gane a kusance su a yi koyi da su a ɗauki ilimi wurinsu suke da amana shi yasa a wani littafi ma nasa ya yi irin wannan magana sirajul ikhwan ya ce ma'aunin yi wa malami fatawa ko sauraren karatunsa ko ɗauka ilimi wurinsa shine ya zama yana da ilimi na hakika sannan yana da attakawa yana da tsoron Allah Shehu Usman to amma iya zan kai ɗalibi ma kafi malamin kirki kafi shi nagarta to me aka yi lalata ka zai to shi a wasu za ka gama ɗaliban ba sun fi su tsoron Allah shi an ba shi amana haƙƙin kuma taushiya zai bai da tsoron Allah azzalumi ne amma da ɗalibin an ka ba kuma shi ba zai ci amana ba to ka kamata shi ya dawo ya dinga koyi da ɗalibin da ya fi shi kusa ga Allah fa'innal janiba azimin domin abin da ya shafi wannan janibin abu ne wanda yake mai girma janibin a ce wai ka makale ma mutum kana saurarensa ka ne masa fatawa kana koyi da shi to ba abin da ya kamata a yi wasa ba ne yanzu muka ba da labarin ibnu ata'illahi sikandari malami lalata ka zai ko kai mutumin kirki ne to zai lalata ka yau da gobe yau da gobe ɗabi'an nan tashi za ta dinga na so tana biyarka tana biyarka tun kana kyamar abin da yake har a kai matakin da ma zuciya kama ba ta kyama shikenan sai ku sadi kun zama abu daya to da haka aka bi duk duniyar ta lalace ta barkaci aka hargitse aka kasa gane da Allah da wanda ba da Allah ba walinti saba ilaihi da jinginuwa zuwa gare shi la yakunu illa bi inayatin minhu wannan ba zai kasance ba sai da kulawa daga gare shi shi Allah subhanahu wa ta'ala tushiyarsa aka ce a kula da wannan janibin domin dangantuwa zuwa ga wannan janibin abu ne mai girman gaske ba zai samu ba sai da kulawa da tsaro daga Allah Allahumma wafiqina littiba'i sunnati nabiyyina amin eh Allah ka datar da mu gabin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijahihi indaka eh da kimarsa saboda kimarsa da darajarsa a gurinka to wannan zamu ga kusan kowane fasali in a Shehu Usmanu ya kai sai yayi wannan addu'a sai yayi addu'a cewa Allah ka hada mu da sunnar ma'aiki kowane fasali sai ya yi wannan addu'ar saboda ya nuna maka cewa duk abin da zai kawo maka fa manufansa fa ya dace da sunna to bi jahihi inda ka wannan tawassuli ne da kimar annabi ko falala ta annabi mafi yawan masu yi sun dogara ga wasu hadisai da ake roituwa irin su iza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi jahi fa inna jahi inda Allah aziman duk sanda za ku roƙi Allah to ku roƙe shi saboda ƙimata ko alfarmata ko darajata to amma duk hadisan ba su tabbata ba ba su inganta ba isnadan to shi yasa aka ruwaito shi al'imamu abu hanifa yana ma inkarin irin wannan tawassuli yana hana shi kamar yadda alƙuduri wani malami ne to yana da littafi al-muktasar shi ma to ya nakaltu wannan magana ɗin sau da haka tawassuli wanda ya tabbata ko dai ka yi tawassuli da Allah ko da imani ko da aiki nagartacce ko ta hanyar addu'an wani ɗan uwanka wannan su ne za ka samu nusus sun tabbata a kai amma tawassuli da haƙƙin annabi ko da alfarmarsa ko da darajarsa an ruwaita amma bai tabbata ba to su kuma irin su a shekhu usmanu saboda tasirantuwarsu da wasu malamai waɗanda su suke yin wannan tawassulin kuma suna tsammanin hadisan su tabbata shi yasa su ma suka tasirantu da wannan kamar da za ka gani cikin littattafan malamansa kamar malam jibrilu dan umar cikin littattafansa za ka ga shi ma yana wannan to amma dai tun da bai tabbata ba kuma an gano kaga dole eh to wannan ya daga cikin abin da za mu yi ta cin karo da shi kuma dama a mukaddima a baya ya faɗa cewa za a iya samun kuskure a ciki ko? za a iya faɗa to wannan ba zai tauye kimarsa ba ko darajarsa Eh, da ta bayyana gare nassin bai tabbata ba da faɗa zai yi Eh, saboda shi ba irin malaman zamani ba ne Eh, su saboda allah ake abin nan a yanzu a shehu abubakar mahamudu gumi rahimahullah ya taɓa faɗawa irin wannan lokacin da za a buga littafin infaqul mai suri fi tarihi biladi tukururi to sai aka ba shi ya yi muƙaddima ga littafin ɗan takadimi haka da kuma tarihi na shi muhammadu bello to bayan ya gama a ƙarshe shi ma sai irin wannan tawassuli eh shi ma irin wannan tawassuli ƙarai kuwa sai ce bi jahil mabu'ufi rahmatan lil alamin ta ma daga baya ya gyara ƙarshe ƙarshen rayuwarsa gurare da yawa ya faɗa cewa wannan bai tabbata ba amma kuma kaga a baya yayi to wannan shi ke nuna maka tsoron Allah na malami in malami na Allah ne ko yayi abu daga baya ta bayyana gare shi zai gyara zai gyara to Allah ya gafarta musu to wannan sai dai ya ƙara musu daraja da ɗaukaka saboda shi ke nuna cewa abinda suka yi ba son zuciya a ciki gaskiya suka nema a matsayinsu na 'yan adam kuma suka yi abinda ba daidai ba kuma suka yi kuskure to shi ma a sheku usman da ta bayyana gare shi da faɗa zai yi to mu dama karatu muke bi kuma ba mu bin kowa ido rufe abinda ya bayyana gare mu shi muke bi wannan shi ne abinda suka ɗora mu a kai a cikin littafin za ku ji wasu wurare da yake yau wasu malamai ta akwabi da gyare-gyare saboda abin da ya bayyana gare shi kenan to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah wannan shine muqaddima daga sati mai zuwa za a shiga littafi saboda haka duk wannan shimfiɗa ake yi na'am